sai al-mubawwil fiqh malam yace al-qismu thalis kaso na uku ko ba haka ba al-mubah abinda ake kira al-mubah wa hadduhu abinda at-ta'rifin sa ma adina Allah fi fi'lihi abinda Allah ya izini a aikata shi wa tarkihi ko a bar shi ghayra muqtarinin bi dhammi muqtarinin bi dhammin ba tare da an hada shi ba da zargi da dambe fa'ilihi a zargi wanda ya aikata shi wa tariki ko wanda ya bar shi wala madhihi ko ko ayabe shi wa huwa min ash-shar'i malamai sun ce da rikin shari'a wagga maganar mai littafin ne shi rodatun nazu sai malam ya ci gaba da bayani wagga alifun da lamun da kha'un tana rufin ila akhiri kalami an gane ko kamar da suke cewa etc atc ko etc da english i'lam anna al-ibahata inda ahli inda ahli al-usul qismani a wajen malaman usulul fiqh ibaha ta kasu kashi biyu kaga shi malam bai kawo shi ba tunda shi ya kawo ne kawai ta shari'a shi ko malam shankiti ya kawo abin da guda biyu al'ula ibahatun shar'iyya akwai ibaha wadda take da alaka da shari'a ai urifat min qibal shari wadda ta fuska shari'a aka santa ka ibahatil jima'i fi layali ramadan kamar yadda an halatta mutum yayi jima'i a cikin darrai ko darruka na watan ramadan al mansusi alaiha waɗanda nasu ya zo bi kaulihi uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum an yi muku an halatta muku nan uhilla an kawo mabni lil majhul ibnu uthaymin yace irin wanga ba a ce mabni lil majhul don wanda ya halatta an san shi Allah subhanahu wataala sai dai a ce ala ma lam yusammi ala ko a ce ma lam yusammi fa'ilahu ko ma lam yusamma fa'iluhu ko ko ma buniya ala lil maf'ul amma dai sun kace a asalin shi siga ce lil majhulina dan laraba idan bu san wanda ya aikata ba haka suke cewa amma yakhruju an hada kina eh ta daga cikin wannan kadiba cikin in mun zo cikin shi alfiya za ku ganshi shi ko ibnu uthaymeen ta fuska aqida ya kalla dan an ce wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mi dan adam da rauni yace to an kace mabni lil majhulina ai Allah ya zama majhuli da ko an ce Allah ya zama majhuli ai lamari ya zan kafirci suka ce a'a alama lam yusammi wato asalin shi lil majhul laraba lil majhul suka ada shi amma bayan zuwan musulunci za a dibi qarina lil majhul da kuma lil majhul ba don haka kai hattara an halatta muku wa zai halatta wa Allah lailatul siyami daren azumi arrafafu saduwa ila nisaikum zuwa ga matanku wato samma hadhihi al ibaha al ibaha shar'iyya ana kiransa ibaha ta shari'a athaniya ta biyu ibahatun aqliya ibaha ta hankali wato samma fil istilah ana kiranta a cikin istilahin malaman usulul fiqh al-bara'atu al-asliyya barra ta asli wal ibaha al-aqliyya kuma ana kiranta ibaha ta halacci ta hankali wa hiya bi ainiha kuma ita ce da kanta istishabul adm al-asli ana kiranta istishabul adm al-adm al-asli an gane ko hatta yarida dalilun hatta yarida dalilun naqilun anhu ma'ana ai an ce istishab shine aslin abu ake koma ma a shari'a al-aslu fil ashiya'i والمأكولات الإباحة والأصل في الإبادات المنع الأصل في الأشياء الإباحة أصل أبو بوا إباحة وانك شما غالبي ne an gane ko to duk lokacin da an ka samu matsala abu ba a samu nafsi ba to za a koma ma asalin shi ne idan ba haka za a yi ba za a samu matsala mai yawa yanzu misali hura muna shan hura ko kowa ya san hura sai wani zai ce shi so in ba shi aya ko hadisi wanda sun kace a shahura kaga yanzu ya baka aiki tunda kaga dai na farko dai laraba su kusan hura ba dubara ta aka ce suna ce mata madidi madidi ba hurata ba wani abin nan ne nono no suke hada madara da da garin fulawa abin ga in kuma kace gwado gwado gwado gwado kuma ba larabci da ba dubara ta amma za mu kuma zuwa ga al-aslu fil ashiya al'ibaha huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a sai ka samu dalili in ba haka ba ko ka sai kaga ya ayyuhal ladina amanu ishrabu hura to ai sai kiyama ta tashi bangarsi na fatan kuna fahimta ta to ku diba cikin alqawaid alfiqhiyya na al-sheikh as-sa'di littafin sa yana da alqawaid alfiqhiyya guda biyu guda wanda sheikh ibnu uthaymeen ya sharha guda kuma wanda aka sharha abayat ne guda ba abayat bane wannan yana da kyau sosai an gane ko wanda dalibi ilimi zai fahimci alqawaid alfiqhiyya sannan akwai alwajiz na qawaidul fiqhiyya na Muhammad Sidqi Barno yana da ka'ida sun kai kusan ko 100 ne ko nawa ko wai suna karantar da shi a jami'a su asalin shi wani balarabin ina ganin Filistin ne yayin shi a jami'atul Qasim yake karantarwa kuma yanzu yayo mawsu'a ta alqawaidul fiqhiyya mujalladi 13 ce ita in ka same ta ka karanta qawaidul fiqhiyya kai dirasa su shikenan a duniyar yanzu dai ban san wata mawsu'a ta qawaidul fiqhiyya ba irin tashi ya tattaro na mazahib da na mutaqaddimin da na mutaakhirin duka ya harhaɗa to mu dai ko to in an ce istishabul admi al-asli hatta yarid dalil naqilan anhu yanzu mutum in yace maka haramun ne a shahura domin asalin hura menene halat za mu abotakanci dalilin da ya halatta muna kahin mu ce haramta sai mun samu dalilin da ya haramta ta sai hura ta yami ta yami in an kasha za a yi maye ta zami haramun to mun samu dalilin da ya ciratar da mu daga wannan don ku fahimci ka'idar da kyau wa min fawaidil farqi bain al ibahatayn malle yana da cin fa'idodin da ke za su sa ka samu amfani tsakanin waɗannan halattawa guda biyu al mazkuratayn anna raf'al ibahati shar'iyyati yusamma naskhan in an kace abu shari'a ce ta halatta shi to in an dauke shi ya koma nasku an shafe hukuncin shi ka raf'i ibahati al-fitr fi ramadan kamar da an ka dauke musu halaccin al-fitr fi ramadan su ci a cikin watan ramadan can da an ba su dama an ce wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ci daga baya aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum sai a ci mishi nasku وجعل الطعام وجعل الطعام وجعل الطع... وجعل الطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما هكذا جعل الإطعام بدلا عن الصوم ده أنك سنيا ciyar wannan za ta zama to badali ko ba ka nan bane ta zama to badali daga azumi magana guda ta sake maimaitawa في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آية 84 أتسين سورة البقرة فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم ينظر شيء كده باب وني أبن نسيري أي أزم وأما الإباحة العقلية إتكو إباحة عقلية فليس رفعها نسخا با أكيرا شأن أو كتر بما حكم شديد الشريعة بل لأتي نوعا شافتا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا تفسكر هنكلينا أنك فيجيتا ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام شيء يسا حرمتا والربا أنكي ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام haramta riba ba a cewa ya shafe wani hukunci tunda dama can cikin musulunci ba a halatta ta balle ma a ce an shafe ta mun gane ko li annaha ibahatun aqliyatun domin ibaha ce ta hankali wa amsalu zalika kathiratun jiddan kaji mallan ya ce wannan yana da yawa domin abubuwan da musulunci ya iske waɗanda jahiliya suke yi sannan ya zo ya haramta su ai suna da yawa kidan in ka ce wanga nan ɗaya bincike mai yawa za ka yi magana ce ta manyan manyan malamai wal mubahu fil lugha abinda ake cewa mubahu fil lugha a cikin yaren larabci kullum ina gaya muku ka faɗi abu cikin asalin larabci ka sujjuya shi a san asalin sa sannan ka gane shi cikin ilimin da zaka bincike in shari'a ne in tafsiri ne in hadisi don a fahimci abin me ya alaka tsakanin al ma'ana al istilahi da al ma'ana al lughawi huwa ma laysa dunahu mani'un yamna'uhu shine abinda bai da abinda zai hana shi wa minhu qawlu ubayd ibn al abras wa laqad abahna ma hamaita wa la mubiha lima hamaina wa laqad abahna mun halatta ma kanmu mun ba kanmu ma hamaita abin da ka kiyaye wanda shi ka karhi duk kare da kai sai zo ya wargaza ta wala mu bi halima hamaina babu ko wanda ya halatta ma kanshi ya ba kanshi abin da mu mun ka kare kamar yanzu abin da kasashen turawa suke ma kasashen musulmi da kasashen afirka Allah kai mu da tsari ina fata an fahimci wato nan i'tizaz ne kun san laraba suna da wato abin da kira al-fakhr cikin al-uslub al-adabi kana iya karantawa uslubul fakhr uslubul ghazl uslubul kaza sai ka samu abiyatu da dama wani asr ko asr ko wani sha'iri na fata an fahimce ni yake cewa nunkiru in shi'na ala an-nasi qawlahum wala yunkiruna al-qawla hina naqul za iya karsa shi don tambihi na tambihi shi na dan yawa ba mu sani ba kuma lokacin sallah ya matso ko mu ko mu ko mu ko a karsa shi a karsa shi ne sosai a shiga cikin abin nan fasulun na gaba ba su malam yace tambihun fadakarwa wa qad dallat ayatun min kitabillahi ayoyi da dama sun nuna a cikin littafin Allah anna istishabal admi al-asli aw abokantakan rashin dalili an gane ko hujjatun ala admi al-mu'akhadhati bil fi'li suna nuna ba a kama mutun da abin da ya aikata hatta yarida dalilun naqilun an al-admi al-asli sai an samu dalilin da ya ciratar da kai daga asali wannan malam yana so ya nuna maka muhimmancin ga ka'ida min zalika daga wannan annahum annahum kanu yata'amaluna bir riba sun kasance larabawa suna mu'amala da riba falamma nazala tahrimur riba lokacin da haramcin riba ya sauka khafu min akli al-amwal al-hasilati minhu sun ji tsoron su ci dukiyar da aka samu daga riba al-hasila wanda ta tabbata kenan bi aidihim bi aidihim da da hannayensu qabla tahrimir riba kafin a haramta riba fa anzala Allahu fi dhalik sai Allah ya saukar da aya kina a cikin wannan sha'ani faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wanda duk wa'azi ya zo mishi daga wajen ubangiji nan ba a ce fa man ja'athu ba saboda mi saboda muannath ne majazi kuma an yi alfaslu bainal fa'il wal fi'il mau'izatun min rabbih fantaha kina ya halatta in ana so kuma ana iya kawo ta'u qul ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf in dai ya bari to abin da ya gabata nashi ne wa amruhu ila Allah al'amarinsa zuwa ga Allah 275 bayan an ce kuma falahu ma salafa dan saboda a nuna ma dan ka aikata aikin haram ƙara a cigaba da baka tsoro kakka dawo shi yasa aka ce wa amruhu ila Allah fa qawluhu falahu ma salafa abin da ya gabata nashi ne wanda ya shuɗe kinan ya gabata ya dullu ala anna ma ta'amalu bihi min ar-riba ala hukm al-bara'ati al-asliyati qabla nuzul at-tahrim la mu'akhadhata alaihim bihi wannan ya nuna cewa kina Allah duk abin da sun kai mu'amala na bara al-asliya wanda kafin abin nan kafin haramci ya sauka ba za a kama su da shi ba wa nadhiru zalika tamkar irin wannan kinan qawluhu fadar Allah wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salam kada ku auri ma nakaha aba'ukum ma nan akwai tafsiri guda biyu ko kace ma nakaha aba'ukum abinda iyayenku sun ka aura na mata an kawo ma li bayani sifa ko ko li naqsin nisa'i fil aqli wad din ko kuma wala tankihu ma nakaha aba'ukum ma sai ta zama to masdariya kenan wala tankihu mithla nikahi aba'ikum kakku yi aure irin auren da iyayen ku sun kai nikahul jahiliya wanda hadisin Aisha mutane za su zo su kaza ni ba cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun da as-saminul halad da sauran tafasir kaga wanda ma din da take dauka wannan littafin yana da kyau wajen sanin aujuhut tafsir illa ma qad salaf sai abin da ya shuɗe wa qawluhu ta'ala da fadar Allah wa an tajma'u bainal ukhtaini kuma an haramta muku hada ƴan uwa guda biyu su hada suna an ka hada ba wai a auri wannan ba daga bai auri wannan sai mun mun fahimci wannan a hada su ne aka hana an gane ko al ukhtaini illa ma qad salaf sai abin da ya gabata wanda malamai suna bayani ƴan uwa wanda take uwa dai uba dai shakikiya kenan da kuma li abbiya da li ummiya su ne an ka hada a hada su ko ba haka ba domin kalmata al ukhtu wani lokacin da duka ƴan uwa ta musulunci innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum don haka ka a ce abin nan don an haramta in ka ci haka nan sai a ce to duk matan duniya sun haramta ko ba ka nan bane tunda duk dan adam dan uwan dan adam ne akwai al-ukhuwa al-insaniyya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha duk asli mu za a koma zuwa gaba da yan uwa muke fil insaniyya shi yasa al-ukhuwa in ta zo wacce ake nufi kai wani yace to ai ma aure haramun ne an ka tabbace ce to Allah ya ce an tashma ubayna al-ukhtayn a haramta ba a hada yan uwa to yan uwan nan da aka ce a hada kenan mata guda ta kamata kowa shi a duniya tunda duk wanda zaka aure ya'o wata ta ko ta gari ko ta yare ko ta kabila ko kuma ta musulunci ko ta launi ko kuma ta insaniya kaga sai shi tawili da kai shi wuce da kai Allah ya kyauta fa inna qawluhu ta'ala illa ma qad salaf fil mawdi'aini a cikin wurare guda biyu da anka kawo istithna'un munqati' malaci istithna'i ne munqati' yana nufin kidan bai cikin hukuncin abin ai lakin ma salafa qabla at-tahrimi ala hukmi al-bara'ati al-asliyya fa huwa afu sai abin da an kari shika kinar shika ne abin da ya gabata wannan an yafi cikin lokacin jahiliya wa nadha'iru hadha fil qur'ani kathiratun kaji ne malashi na maimaita maka dan ya nuna maka mas'ala ce wanda kana iya bincike kanta wa nadha'iru hadha fil qur'ani al-karim kathiratun to in an sami cikin qur'ani cikin hadisai abubuwan da suka zo wadanda an karanta na jahiliya nawa zaka samu dan nan ka hada binciken ka wa min asrahi al-ayati fi dhalika man yace kai ayoyin da sun kai kururu ta suwa bari ma fasarar zauri asrahu sun hi kururu ta suwa ba kun san kururuwa ba ai ma'ana sun fi fitowa a fili قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله بذي بتد متاني با بعد إذ هداهم باين يا شير دسو حتى يبين لهم ما يتقون سيئن الله يبين مسو أبين دا واتوزا سجن سوران سا أن تورو النبي آي بيان آية تقريد شابير أتكن سورة التوبة فإنهم لما استغفروا لموتاهم لوكتين دا zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam da manzo da sahabbansa radiyallahu anhum ajma'in sun ka nemi gafara li mautahum ga matattunsu almushriki da mushrikai fa nazala sai aya ta sabka ma kana lin nabiyyi bai dace ga annabi ba wallazina amanu da masu imani an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da sun kasance yan uwansu ka gani an ce annabi bai dace ba sai ga yanzu mallami wani mutum ya mutu kirista na an san kirista na don babban minister na sai ka ji an sami shi muhammada cikin telebijiyo nan nijar mutane suna nan suna ta shara da allah ya samu ga muhammada kuma a zo a yi ma kirista sallah ko ko an san mutum kafiri na don shi na dan babba a zo a yi mishi sallah an san da bai sallah yaro na kafiri fajiri shedani bai sallah kafiri kuma a zo a ce wai ya mutu wai yanzu tunda uban shi babban mutum na sai a zo a yi mai sallah sai ga liman bai har da ganganto akai saboda an yi mai sallah akwai ambilon kuma an kare a zo a yi mai sabaka qur'ani lahiya kake ka ji an ce annabi an hana mai abu kai ka kai akwai rigimar da taimaka Allahu akbar mutum kafi Allah ce ma annabi wala tusalli ala ahadin minhum abadan ka san da mutum kafi da Allah ce ma annabi kaka saki to Allah ya ce ma annabi kaka saki kai kai wani iri da kai talauci na kaka gudu da an baka envelope sai ka mutu da talauci duk mai sabon Allah shi na sa tsammanin ta fuskar sabon Allah ne samun kuɗi sai ka mutu da talauci na'am
duk ko shugaban kasar duk duniya ga mutu bai sallah ba dai na America na ba John Biden to duk kuɗin duniya ga an ce za a baka su kauce me za ka yi da su wala ta shi bi ayati ta manan kalida sai ka mutu da talauci ko a baka kuɗin ka hanka hawara ci ka mutu wasu su ci kuɗin dama wani hina nan ya ga wata zaura ya kasa majiba don haka wallahi tallahi idan an ka ce Allah bai ya hana ma annabi yin abu in ka ka yi shi ka aikata banna to Allah ya kyauta nadimu ala istighfarihim lil mushrikin sun yi nadama akan istighfarin da sun kai ma mushrikai fa anzalallahu al aya sai Allah Allah ya sabkar da aya ko mubayyinatan tana mai bayyanawa annama fa'aluhu min al istighfar abinda sun ka aikata na istighfari lahum ga wadancan ala hukmil bara'ati al asliya yana akan hukuncin bara'a asliya tunda Allah bai sabkar da aya ce kakku ba sun ka aikata قبل نزول التحريم كافي حرم شيء سمكا لا مؤاخذة عليهم الله بذيك مصبا حتى يحصل بيان ما ينهى حتى يحصل بيان ما ينهى عنه سي بيان أبند أنك هني يا تبتا شيسا الله تمس وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه da wannan malamai sun kace wannan ke nuna iyayen annabi Nuhu muminai na domin shi annabi Ibrahim da ya ce rabbi firli wali walidayya ko walil mu'minina yawma yakumul hisab an ce kai ya aikata tunda shi da ya ce wali walidayya an kace falan mata bayyana lahu shi yasa malamai suka ce lokacin da ya wannan addu'a ce wali walidayya kafin ya bayyana gare shi cewa aduwwul lillahi na shi ko annabi Nuhu ya ce rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat kaga shi ba a ce mai an hana shi ba kuma suna daga cikin alqurun wadancan guda goma wannan kana nasu ummatan wahida kaga da wannan zaka istinbadin iyayen annabi Nuhu musulmi na والله تعالى أعلم السلام عليكم jazakallahu khairan